من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع لك ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi da darasin na tsaron takwas a littafin al'adabin mugat na aliman fari mai rasuwa hijira ta 256 shekara 1183 da suka shige allah maɗaukaki ya gafarta mana tare da shi don kokarin karanta hadisi na 438 zuwa hadisi na 441 da kuma shafi a kansu insha Allah waɗanda hadisai suna karanta da cewa idan musulmi ya yi kuskuren kafurta wani musulmi akan tawili idan wani musulmi ya yi kuskuren kafurta wani musulmi akan tawili to kafircin baya komawa kansa akan hari al-imam bukhari ya babi na 204 yace babu man qala afar babi akan wanda yace ma wani musulmi ya munafiq ya kai munafiki fi ta'awilin ta'awwala a dalilin wani tawili wanda yayi wanda ya ce ma wani musulmi ya kai munafiki dogaro da wani tawili da ya yi da ake nufi da tawili ibn qayyim jauziya mai rasuwa a hijira ta 751 shekaru 688 da suka shige Allah ya masa rahama ibn qayyim jauziya akwai littafinsa da ake kira muftasarus sawa'iq al-mursal littafi ne muhimmi a kan aƙida mujallar na farko shafi na 22 ya yi magana a kan abin da ake nufi da ta'awil da larabci wa amma ta'awilu fi istilahi ahli tafsir wa salaf min ahli fiqh wa hadis abin da ake nufi da ta'awili a fahimtar masana tafsiri manyan malai magabata su ne salaf min ahlil fikhi daga masana fikihu har zuwa ga malaman hadisi famuraduhum bihi abinda malaman tafsiri kuma malaman hadisi suke nufi da tawili shine at-tafsir wal bayan fassaran wata kalma ta alqur'ani da kuma bayani akan ta to amma shi tawili yana da magana mai tsawo yana cewa fahaza ta'wilu yarji'u ila famil mu'min asali abin ake nufi da ta'wili shine fassara wato da kuma bayani akan fahimta ta mu'min wa yahsul fi dhihni ta'wili da wanda ke samuwa a cikin hankalin mutum bisa dogaro da ayoyin alqur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta'wili iri biyu ne akwai ingantaccen ta'wil akwai kuma bataccen ta'awil wannan kamar yadda muka ce magana ce da take da tsawo don haka ibnu qayyim jawziya yayi kokari ya bambanta ta'wili ingantacce da kuma ta'wili batacce matsala ce da ta shafi aqida amma al-imam bukhari ya kawo wannan matsalan a nan ba don yayi magana akan aqida ba sai don yayi magana akan ladabi yana magana ne akan abin da ya shafi wato magana mara kyau tsakanin musulmi da musulmi yana karkashin zagi ka kira mutum kafiri ko ka kira mutum munafiki yana karkashin babi ta wajen ladubba na zamantakewa amma asali hukuncin kiran sakali da kai ko munafiki karkashin yana sashi na aqida kuma insha Allah cikin littafi na shafa sunna za mu kawo ga wannan amma anan al-Imam al-Bukhari yana nuna cewa idan musulmi ya kira wani musulmi kafin ko ya kira shi munafiki ya yi kuskure ta wajen kiran aka samu ya dogara ne da wani ta'awili shi wannan ta'awili nan ya kasance ingantacce ba batacce ba idan bataccen ta'awili ne babu shakka kalmar za ta dawo kansa idan wancan mutumin ba kafiri ba amma idan ta'awilin nasa ingantacce ne wanne ne ingantaccen ta'awil shine wanda aka gina shi akan ayar alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar ma'ana ingantacciya a harshen larabci domin alqur'ani Allah ya sauka shi a harshen su ya kasance fahimtar da kai ma wata kalma ta alqur'ani ta dace da fahimtar da larabawa suke ma wannan kalma sannan ta dace da wasu kalmomi da suka zo a cikin alkur'ani da kuma wasu bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam bukhari yace idan mutum ya kira wani kafiri ko ya kira shi munafiki saboda dogaro da wani ta'wili ingantacce ba batacce ba to ko da wancan mutumin ba kafiri bane kalmar ba za ta dawo kan shi ba yana da uzuri sai ya bada hujja hadisin 438 حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم الخراساني قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي عن سعيد بن عبيدة السلمي عن أبي عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي قال سمعت عليا رضي الله عنه abu abdurrahman sulami ya ce na ji sayidu na alibin abi talib allah ya kara masa yarda radiyallahu anhu ya ko yana ba da wani labari wani abu da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya ce ba asali na biyu akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ni wa zubair ibn al-awwam da kuma zubair ibn al-awwam Zubairu bin al-Awwam yana daga cikin musulmai na zamanin farko kuma mahaifiyarsa babar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce tace Safiya bintu Abdul Muttalib dan wane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna cikin sahabbai waɗanda suka karɓi musulunci a zaman farko dukkan su suna cikin waɗanda aka yi wa albishir da samun aljanna Allah ya kara musu yarda sai ibn ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni da az-zubair bin al-awwam wa kilana farisu kowannen mu yana da doki domin da larabci ina ce al-farisu kamar yadda ya zo cikin lisanul arab sahibul faras wanda ke da doki shi ake kiransa al-farisu akan ce al-jammal ga wanda ke da raƙumi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mu faqala sai yace in taliqu hatta tablugu rawbata kaza wa kaza ku tafi har sun isa wuri mai dausayin nan na kaza da kaza ne rawba rawba da larabci al-mawdi'u yajtami'u ilayhi al-ma'u yaksuru nabatu idan wuri ya zama yana tara ruwa yana da dausayi ana samun shuke-shuke ana kiransa rawba ana kiran wurin rauba sunan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su wato shine raubatu khafin yana tsakanin makka da madina ya ma kusa da madina kuma har yanzu gurin yana nan tsakanin da madina mil goma sha biyu har yanzu yana nan idan ka baro madina kana tafiya za ka gani a kan hanya akwai headquarter akwai wata cibiya na masu binciken matafiya wannan gurin ne har yanzu guri ne mai dausayi kuma akwai mutane da ke zama a gurin akwai ma jikokin sayyidina umar bin khattab ana samun su a wannan gurin har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kama hanya sai kun tafi wannan guri mai dausayi din rawbatu khafin idan kun isa wannan gurin wa biha imra'atun ma'aha kitabun za ku taras da wata mata ita wannan mata tana rike da tana dauke da tana tare da wata wasiƙa akwai wasiƙar hatsibu bin abi balta ila mushriki hatsib bin abi balta ya rubuta takarda ya aika wa kafirai mutanen makka fatuni biha sai ku zo da ainihin takarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka waye sanar da shi malaika jibril wani daga cikin sahabbansa ya rubuta takarda ya aika wa mutanen makka wato kamar yana tona yana fallasan asirin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mutumin shine hafiz bin abi balta'a don haka ku je ku samu wannan mata ku karɓo takardan ku dawo da shi fawafaina ha sai muka tarar da ita in ji sai duna ali tasiru ala ba'irin laha ita wannan matan tana tafiya akan wani rakumi tana da wani rakumi haitu wa safa lana nabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana anan muka same ta fakulna da muka ce sai muka ce mata alkitabu lazi ma'aki ina wasiƙar da take wurinki wannan takarda ita ce muke bukata kala sai ta ce ma ma'iya kitabu haka ne ko babu wata takarda tare da babu wasiƙa alkitab ana kiran su wasiƙa da shi maimakon risala fa ba hashna ha wa ba'ira mun bincike ta da rakumin nata ba mu samu ba fa kala sahibi sai shi abokin tafiyar nawa wato asubairu bin al-awwam yace ma ara yana nufin ma'arar kitab ni dai ban ga wannan wasiƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace za mu samu gurin wannan matan ba kamar kenan zubairu yana cewa mu koma mu gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu ni kuma sayyidina ali yace sai na ce ma kazaba annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi bai karya ba azubairu bin al-awwam ba shakka yake ba amma tun da ku samu ba ya za su yi ba su samu takardar ba ya za su yi da wannan mata dole su kyale ta tun da dama daga ita sai rakumi sun bincike sun bincike ta babu sun bincike rakumi babu saboda haka yasa yace mu koma sayyidina ali yace ba za mu koma ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai takarda to dole ne sai mun koma da takarda sayyidina ali yace wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa shine Allah la'ujarridan naki lalle zan miki tsirara au da tukhrijan lahu ko ko ki fito da wasiƙa ko da miki tsiranci filla filla kayan jikin ki sai mun kade ko ina don manzo ya ce mana akwai wasiƙa kuma akwai ko da ki fito da shi ko mu miki tsirara fa ahwat bi yadiha sai ta saukar da hannunta ahwat ta saukar ila hucin zartika zuwa ga ainihin wato cunar gyabto da ta daura inda ta daura wato kyalle kamar zaninta daura wanda ta yi ashe a cikinsa ne ta nade wannan takarda yadda ya nema a kidul izar idan mace ta daura zani tana nannade shi nannade wannan da ta yi ashe takardar ne ta nade shi wa alaiha isharun tana ɗauke da wato zanin nata shine al'iza farjale da ta ɗaura galibi suna ɗaura shi a ciki kamar abin da mata ke kira fatani sashi a ciki kayan ɗaura zani shine al'iza farjale asali wanda ta sa a ciki sufin sakar wato gashin dabba ne sakar gashin dabba shi ake kira suf fa akhrajat sai ta fitar da wannan wasiƙa sai ta ba mu shi kenan ba a tainan nabiya sallallahu alaihi wasallam muka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga takarda ya rasulullah fa qala umar sai na umar sai yace khana allah wa rasulahu wal mu'min hafiz bin abi balta'a ya ci amanar allah da manzonsa ya ci amanar masu imani idan aka ce khana ana nufin ya ci amana ya haƙinci allah da manzonsa kuma ya haƙinci masu imani sai na umar ya ce da'ani ya abuwari ko oluka ya rasulallah ka banda mana ya filla kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa masa na umar ba wa kada sai ya tambaya ga hatib bin abi balta ma hamalaka me ya dauke ka ga wannan aiki da ka aikata me yasa kai ce ne me dalilin da yasa kai kaza sai a ce ma hamalaka abada النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا تنبيه فقال في حاتم يتي ما بي إلا أن إلا أن أكون مؤمنا بالله باب وانا أبدكي تاردني فاتي إن زمامي إيماني لأ الله bani da shakkar wani abu game da addinin musulunci ba na kokwanto saboda ka ni ba munafiki ba dalilin da yasa na rubuta takardar nan wa aratu an yakuna li inda alqawmi yadun idan aka ce yadon ana nufin sababin ma'una ina na rubuta takarda ne na aika wa mutanen makka saboda ya zama ina da sababi da za su iya taimako na da shi ina da wani sababi wanda mutan gari za su iya taimako na a kansa wato kamar ka yi alheri ne ga wani saboda kana fatan ka samu kulawa ta wajensa shi ne abin da hasu ya aikata قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي صدق يا عمر wannan mutumin ya zo da gaskiya ya kai umar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace awa laysa kad shahida badran wai shin ma hatib kan bai halarci yakin badar bane yana tambayan umar ba wai yana tambayar sa dan ya bashi amsa bane manzon Allah ya san hatib bin abi balta ya halarci yakin badar amma yana so ya kafa mu sayyidina umar hujja da cewa hatib bin abi balta'a ba munafiki bane sai yace masa la'allan ba hattala'a ilayhi tana yiwuwa fa Allah ya kalli waɗanda suka je yakin bada idan aka ce ittala'a tana nufin nazar ilayhim nazar rahmati wal maghfira tana yiwuwa Allah ya kalli waɗanda suka halarci yakin bada kallo na rahama da kuma gafara faƙada sai Allah maɗaukaki ya ce musu ikimalu ma shi tun in dai kun yi yakin badar to ku yi abin da kuka ga dama faƙada waje ba da lakum aljanna don ku aljanna ta waje ba kan ku idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'alla ko kaga wata ayar alqur'ani da Allah maɗaukaki yake cewa la'alla malamai suna cewa wannan hakika ne ba wai littaraji ba hakika ne idan kaga annabi ya ce la'alla to an gama haka ma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'alla to ya tabbata amma duk wani wanda ba Allah da manzonsa ba in ya ce la'alla to babu tabbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka wa dama'at aina umar sai idanun umar suka zubar da kwalla wa qala sai sayyidina umar ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam lallai Allah da manzansa su fi kowa ilmi ga zahiri abu ya tabbata mutum munafiki ne amma maganar Allah da ta manzo ta zama Allah da manzo sun san abin da mutum bai sani ba wannan isnadi yana sahih sunan abi dawud hadisi ne 2381 amma hadisin yana sahih bukhari wannan hadisin al-imam bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa al-jami' sahih yana kitabul jihad babul jasus yana magana a kan ɗan leƙen asiri mai hukuncinsa a sunnar manzon Allah. Ubaidullah bin Abi Rafi'in qala wancan riwaya ta al-Imam Bukhari da ta zo cikin Jami'u Sahih riwayar Ubaidullah bin Abi Rafi'in yake ba da labarin Sayyidina Ali bin Abi Talib yace ba asali Rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ana wa Zubaira da ni da Zubair bin al-Awwam wal Miqdad ibn al-Aswad da kuma al-Miqdad bin al-Aswad kaga mutum uku kenan anan ya tabo mutum biyu amma a a cikin sahihul bukhari ya tafi mutane uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina ali da zubair bin al-awwam da kuma al-mikdad bin al-aswad yace in taliqu hatta ta'tu rawbata khafin fa inna biha dha'ina ku tashi ku tafi ya gaya musu ku ta tafiya hanyar makka idan kun iso rawbata khafin za ku samu wata mace al-dha'ina za ku samu mace wato tana cikin al-hawdaj shine kunduki ana yin sa kamar bukka sai a dora a kan rabu mace in za ta yi tafiya shi ta shiga ciki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanannen abu saboda haka suna tahowa suka tarar da ita fan qalaqna ta'ada bina khayruna muka tafi muna sukuwa da dawakanmu hatta ta haina ila rawwa hatta muka iso wannan gurin fa idza nahnu bi dha'ina sai ga muka ita wannan mata a cikin wannan kukan da ke kan rabu shine al-hawdaj al-imam an-nawawi sharhin hadisi yana sharh sahih muslim juz'i na 16 sharhi na 55 ya kawo sunan wannan matan saratu ko da dai malamai sun yi ta muhawara babu tabbas game da asalin sunan nata ana cewa saratu maulatu li imran bin abi saifi al-qurashi wata riwayar a ce ummu sara مولاه لقريش إما سنن تسارت كو أم سارة أصلي دا كان بيواج تسامي ينجي ya zama hafi bin abi balta'a ya ba ta wannan takarda ta zai wa mutanen maka al-imam an-nawawi yace wa fi hada mu'jizatun zahira li rasulillah wannan hadisi mu'jiza ce a bayyane ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu duk garin ba wanda ya san abin da ya auku hafsa bin abi bakar a ya rubuta takarda a boye ya ba ita wannan mata a boye babu wanda ya san sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu daga cikin sahabbansa ya tura su da sakon su je kuma ya gaya musu inda ma za su tarar da ita domin kana iya tura mutum ya bi hanya ya aka yi kasan inda za a tarar da shi wannan mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kama tafiya idan kun je wuri kaza za ku samu ita wannan mata kuma suna isowa inda suka same ta daidai wannan gurin da mazo ya faɗa kaga nan ma mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi hasbu astar jawasis shi yasa al-imam bukhari ya kawo hadisin a babin da ke bayanin hukuncin yan leƙen asiri al-imam nawawi yace wannan hadisin ya tabbata hujja ne na tona asirin mutumin da aka samu yana wato leƙen asirin musulmai a fallashe shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a karɓo takardan a boye amma lokacin da aka karɓo takardan a gaban sahabbai aka yi magana kaga a gaban sahabbai aka an fallashi abin da hafiz bin abi balta ya aikata bi qira'ati kutubi sawa kana rajulan aw imra wannan bai tsaya ga mace kawai ko namiji wato kowaye aka samu ya aikata wani abu na leƙen asirin musulmi to bai kamata a koye ba ya kamata a fallashe shi a gaban jama'a fihi hasbu sitrin mafsada idan kana fihi maslaha wato idan aka shirya wani a koye wani abu a koye yana da kyau a fallashe shi idan fallasan shi ne maslaha saboda haka fallasan abin da ya aikata din maslaha ce amma shi kansa ba munafiki bane kaga an fallashi aikinsa don mutumin kwarai ya guji aikata irin abin da shi ma aikata bayan fallashi aikinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare ya kare a gaban jama'a ya wanke shi a gaban jama'a amma abin da ya aikata din bai daidai ba wa inna ma yumdaku sitru idza lam yakun fihi masada ana rufa asiri ne idan asirin bai kasance akwai barna ga al'umma ma idan akwai barna ga al'umma to ba daidai bane a koyar asiri ولا يفوت بمصلحة حتى يزوجكم فتح الباري شرح ابن حجر ينا كتاب المغازي مجلد نتر شاف من تاريخ دا جمانين دا دا me ya dalilin da ya sa hafiz ya rubuta wannan wasiƙa ibn hajar ya yi bayani wa kana sababu zalika anna quraish naqabu al-ahd alladhi waqa'a bil hudaybiyya akwai alƙawarin zaman lafiya da annabi ya kulla da mutanen makka qurayshawa za a zauna lafiya na shekaru jawa babu yaƙi wannan ya auku bayan an yi yaƙin badar an yi an yi ta yaƙi yaƙi tsakanin musulmai da mutanen makka saboda ka ƙarshe sai aka yi ƙulla yarjejeniya za a zauna lafiya wanda ya zo cikin sahih bukhari yana babu gaswatil fath وما بعث حاطب بن ابي بلتع الى اهل مكه يخبرهم بقسم النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka ana nan akan wannan alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmai da mutanen makka kwatsam sai ga mutanen makka sun warware alkawarin zaman lafiya to tunda sun warware alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam sai azama sai fada su da yaki tunda babu alkawarin dama da aka yi bai kamata musulmai su jira sai kafiran sun faɗo ba ai idan aka kulla alkawarin zaman lafiya sai kafiri ya warware akwai abin da ya taka idan ka jira sai ya zo to ka yi wauta tunda har ya warware alkawarin akwai abin da ya taka karshen ta zai faɗo maka ne kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma annabi kenan suratul anfal da zaran an ga alamar kafiri ya warware alkawari to maza a fada shi a fara fada masa saboda ba a san abin da ya kulla ba النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمع رسول الله المسير إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم يا جمع شيرنسا زاء فاتا زاء تهي مكة فاتا متدياجي حاطب بن أبي بلتاء سيروتا تكدا إلى قريش زوا ga mutanen makka ya kubiruhun bi dalil dan ya ba su labari yanzu fa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya yake su summa a'tahu imra'atan min muzaina ya ɗauki wannan takardar ya ba mu ita wannan mata da take kabilar musaina abinda wasiƙa ta kunsa rafi ne amma ba abu ya ma'ashara ƙuraishin fa inna rasulullahi ja'akum bi jayshin kallayli wanda wasiƙar tana iya fahimtar ba munafiki bane ya rubuta ta fa inna rasulullah bai ce fa inna muhammadan ba bari a dauka ai babu ma girmamawa ga sunan manzon Allah ya ce fa inna rasulallahi ja'akum bi jeshin kallai manzon Allah fa kamar ya zo muku ne rundunar da take tare da shi ba ka iya ganin yawanta kamar duhun dare yana gaya musu yasiru ka shaidi kuma tafiyar da zai yi ba tafiya ce ta shaidi ba yanda za a samu labari kafin yanzu kamar ambaliyar ruwa ne zai taho in ya tashi zuwa maka kamar tafiyar ambaliyar ruwa baka an kara ya so sai ya ce musu fa wallahi na rance muku da Allah law ja'akum wahdahu inda ma annabi zai zo shi kadai ba kowa la nasarahu Allah da Allah ya bashi nasara a kan kaga magan wasiƙar dai ba mu da fici har yanzu da manzon Allah zai zo shi kadai wallahi sai ya ci garin da yaki وأعز له وعده كما دا وأنجز له وعده كما دا الله زي تبتر مر القورن دي مثلا cewa zai bashi demo don haka fanzuru li anfusikum sai ku dubi matsayin da kuke kai ku dubi tsakaninku da annabi sallallahu alaihi wasallam din nan kaga kamar yana ba da shawara ku yi kokari ku jaddada wannan alkawari na zaman lafiya sai ce wasala to wannan wasiƙa da ya rubuta shi manufarsa manufarsa ita ce su za su ɗauka kamar masoyinsu ne alhali kuma shi ba masoyi ba ne domin daga lafazin wasiƙar kashin wannan ba ɗan uwansu ba ne sai na ali ya ce fakunna a wata riwaya da kina akhrijil kitaba ki fitar da wannan takarda wanda ya zo cikin sahih muslim fa kana sai ta ce mama iya min kitabin babu wata takarda da ke tare da ni fakunna sai muka ce la tukhrijunna alkitaba aw la nulqiyanna siyaba ko dai ki fito da takarda ko mu jefar da kayan jikinki fa akhrajatku min iqasiha sai ta fitar da takardan daga kitsonta wannan shine riwaya daga kitsonta wancan kuma an ce daga wato tunar kamar kace tunar wando ko ko madaurin zaninta nan ta tattara ta dunkula ta sanya a ciki yani sha'ar al-marfu shi ake nufi da al-iqas wato kitsanta ce ta sanya ainihin wasiƙar a ciki ibnu hajar ya yi kokari ya hada riwayoyi kashi biyu din nan kuma dukkan hadisan sayyidina ali bin abi talib wancan riwaya kamar da muka karanta cikin al-adab al-mufrad ta fitar da shi ne daga ainihin maɗaurin zaninta ta kunce ta fito da wannan wasiƙa a wata riwayar kuma ta fito da shi ne daga kiran ibn hajar ya ce wa jam'u bainahu wa bain riwayati riwayatihi akhrajathu min hujzatiha ay ma'qad al-izar li'anna aqisataha tawila yadda za a yi hada riwayoyin na kashi biyu ibn hajar ya ce matar tana da suman kai mai tsawon gaske tawila bi haisu tashir ila hujratiha suman kanta ya shauka har ya taho wato ya taho duwawunta ya yi nisa saboda ka da ta tashi za ta ɗaura zan sai ta kulle shi a cikin ta kulle da ainihin gashinta sannan sai ta sa zanen nata sai ta nannaɗe so kaga yana cikin kitsanta sannan kuma yana cikin yana cikin matattarin zanen nata da ta daura bi haifu ta sulu ila hujjatiha faraba kwasu fi aqifatiha don haka bayan ta yi kiso ta jefa gashin sai ta kulla wato wasikar a ciki sannan sai ta nade shi a zanen nata fa ataina bihi rasulullah muka zo da wasika ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza fihi sai ga wasikar abin da ta kunsa min hatibin bin abi balta'a ila unasin min al-mushrikin min ahli makka hatib bin abi balta'a ya ma rubuta sunansa a wasikar zuwa ga wasu mutane daga cikin mutanen makka manyan mutane yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillah yana ba su labari game da wani shirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa qala rasulullah sai manzo Allah yace ya hatib ma hadha hatib menene wannan abin da ka aikata qala shi hatib bin abi balta yace ya rasulullah la ta'jal ya rasulullah la ta'jal alayhi kada kai garaje gare ni wato kar kai saurin hukunci a kaina inni kuntu imra'an mubsaqan fi quraish ni mutum ne da ake hada ni da qurayshawa walam akun min anfusiha amma ni ba ainihin mutumin makka bane ba kuma ba ƙureshi ba amma ana haɗa ne da su to anan ana ana cewa wato kamar a ce halifu halifu ƙureshi mutum ne wanda ke tare da ƙureshawa amma ba wai asalinsa ba ƙureshi ba ne saboda haka sai cewa kana man ma'aka min almuhajirin sauran musulman makka waɗanda muke tare da su a nan waɗanda suke tare da kai lahum qarabatun bi makka suna da dangi a garin makka duk wani musulmi da ya taho daga makka ya zo madina bayan ya musulunta ya hijira yana da danginsa da ya baro a garin makka kamar shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dangi a makka haka su sayyidina abubakar su sayyidina umar kusan duk wani musulmi da ya taho daga makka yana da dangi a garin makka duk da cewa yana madina a yanzu to abin da ke faruwa a nan shine yace yahmuna biha ahlihim wa amwalihim a lokacin da musulmi za su je makka waɗannan 'yan uwa nasu da ke garin makka za su kare dukiyar waɗannan 'yan uwa musulmai saboda dangantaken da ke tsakaninsu za su kare iyalansu da sauransu fa ahbabtu ifatani zalika tun da ni na rasa wannan minan nasab ta sashin dangantaka ba da kowa a garin makka an attakhidha indahum yakin yahmuna biha qarabati ya zama ina so in samu wani sababi wanda zai sa manyan garin makka ya zama to suna da wato tunanin su taimaka min nima saboda idan aka ce yaƙi ya shigo gari to fa sai dai abinda Allah ya hukunta kawai wa ma fa'altu kufran wala ibtidada ni abinda na aikata ban kafirce ba ba kuma ridda bane ban yi dan kafirci ba kuma ni ban yi ridda ba wala riban bil kufri ba'da al islam ban ma yi saboda na yarda da kafirci a bayan kuma na zama musulmi ba yana gama magana manzon Allah ya ce laqad sadaqakum ya ga wasu sahabbai wallahi ya ga muku gaskiya ba sai Umar ya ce ya Rasulullah da'ani adrib uluka hadha almunafiq barni in fil kan wannan munafiki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu qad shahida badaran ya fa halarci yakin badar وما يدرك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تنا يوا الله يا كلي waɗanda suka ji yakin badar musulmai ya ce su yi abin da suka ga dama don ya gafarta musu me yasa sai na umar ya kira shi munafiki ta'awili shine abin da imam bukhari yake so ya bar ya bada hujja da shi atlaqa alaihi munafiqan li kaunihi abtana khilafa ma abhara menene munafiki munafiki shine wanda ya bayyana sabanin abin da ya boye ya bayyana sabanin abin da ya boye kuma haka ne shine ainihi fassarar munafiki abinda hafiz bin abubal ta ayayi a ɓoye shi musulmi ne amma abin da ya bayyanar ba aikin munafikai ne saboda munafikai suke tona asirin musulmai bare jama'ar da ya zama cikinta akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi ya faɗi uzurinsa fa innahu sana'a zalika muta'awwilan Allah darar bihi shi abin da ya aikata yana ganin ba laifi bane abinda sai na umar ya aikata na cewa kai munafiki akwai abin da ya dogara da shi abinda hasib ya aikata zahiri munafici wannan hadisin ya zo cikin littafin al-imam tabrani riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sai na umar sai ce alaysa qad shahida badran ashe hasib bai halarci yakin badar ba kala sai ya ce bala haka ne ya tambaye sai na umar wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa na umar kayi kuskure ba sai ya mar tambayoyi dan ya kawar masa da hujjar da ya dora tawilin sa akai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a musulmi ne kawai sai na umar zai tafi ya kasa gane amsa amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa abin da ke kawar da shakkan hatib ba munafiki bane sai ce masa alaysa kad shahida badran shin umar hafiz bin abi bakr abi halarci yakin badar ba kaga zai bashi hujjar cewa hafiz ba munafiki ba fa kaza sai ce bala kwarai ya tafi yakin badar walakin na da kafa ai amma tunda an yi yakin badar ya wuce yanzu ya warware imanin da yake da shi lokacin da aka yakin badar wa bahara a ada'aka alaika yanzu gashi a fili abin da ya aikata shine ya karfafa wa makiyanka su yaƙe ka domin wanda ya tona asirin shirin yaƙi da aka yi ya nuna shi bai tare da kai a cikin fatul bari mujallar takwas shafi na 635 ibn hajar ya ce wala yalzamu min wujudi salahiyya li shay wuqu'a ba lalle bane saboda dalilai sun taru akan cewa mutum munafiki ne ba lalle bane kuma ya tabbata munafiki saboda akwai ilimi kashe biyu na farko shine ilimin zahiri tsakanin mutum da mutum wanda shi da shirin umar ya dogara da shi sannan akwai kuma ilimi na baɗini wanda yana tsakanin allah da bawansa saboda haka ba lallai ba ne don mutum ya haɗa siffofin munafikai ya tabbata munafiki din ba lallai ba ne وقد أظهر الله صدق رسوله في كل ما أخبر عنه بشيء من ذلك كاشي الله تبارك وتعالى يا تبتر gaskiyar manzonsa. ta abubuwan da ya faɗa fa innahum lam yazalu ala a'mali ahli janna ibn hajar yace Allah ya tabbatar da gaskiyar maganar annabi wato abin nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yace tana yiwuwa Allah ya ce wa waɗanda suka je yakin badar ku yi abin da kuka ga dama dan ku na gafarta muku kaga wannan hadisin annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da za a tafi fatu makka gazwatul fatih kafin a tafi gazuwatul fathi manzo Allah ya faɗi wannan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shekaru ya rasu idan da a ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zahiri tana nuna cewa duk wanda ya je yakin badar musulmi ne ba da an samu ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar ya yi ridda a bayan rasuwar manzon Allah shi na ibnu hajar ya ce babu wani daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar wanda aka same shi da wani abu na ridda a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ila an fara duniya har dai suka rabu da duniya gaba ɗaya su duk wanda ya tafi yakin badar to babu mutumin da aka samu yayi ridda a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau qaddara sudur shay'in min ahadihim tabadara ila tauba in ma an samu ɗaya daga cikinsu ya aikata wani abu na kuskure za ka ga nan take ya tuba ga Allah ya nuna cewar mumini yakan yi kuskure yakan yi aikin laifi amma bai tabbata akan wannan laifin zai tuba ga Allah saboda Allah ya san karshen su dukkan su yan aljanna ne wa lazima tariqal musla wa ya'lamu zalika min ahwalihim bil qawli man tala ala siyar ibn hajar yace idan ma kana kokwanto to ka bincika duk wanda ya san tarihin sahabbai da suka je yakin badar zai tabbatar da cewa babu ɗaya daga cikin su da ya bar musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa ka'anna Allah li karamatihim alai basharahum ala lisan nabiyyi wato saboda Allah ya ji daɗin abin da sojojin manzo suka yi a yakin badar duk wanda ya tafi yakin farko da aka yi shine yakin badar to Allah yana alfahari da su saboda haka sai ya musu albishir tun annabi yana dare su ma suna dare ya ce ka gaya musu annahum maghfurun lahum dukkan su na gafarta musu kafin kai ka bar duniya ka musu wannan albishir saboda haka duk wanda ya tafi yakin badar ya samu albishir daga bakin manzon Allah walau waka minhum ma waka ibn hajar ya ce duk abin da suka aikata a duniya yan gata ne saboda yan aljanna ne ko me suka yi Allah tabaraka wa ta'ala bai fasa alƙawarin sa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
الله أكبر الله أكبر
الحمد لله الصحيح مسلم وترواية حديث لن يزوى صحيح مسلم ينا كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنه وقصة وقصة حاطب بن أبي بلتع الإمام مسلم يروي حديث النشيمة ينا فضائل الصحابة ينا بيان أكن فلدا وأن سكتياك بدر سيكا حديث حاطب a hadisin al'imamu muslim a ƙarshe sai duna albin abi talib ya ce fa'an zalallahu azza wa jalla a dalilin labarin hatubin abi baska'a allah maɗaukake saukar da suratul muntahina aya ta farko zuwa ta goma a dalilin hatubin abi ba'a allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ya ku waɗanda suka yi imani daga farkon suran kasancewa hatsin musulmi ne ya ku waɗanda suka yi imani inda a ce ba mumini ba ne Allah bai faɗin haka kada ku riki makiyina kuma makiyanku ya zama makiyana makiyanku su ne masoya su ne waɗanda za ku jibinta ku nemi taimako wurinsu tulquna ilaihim bil mawadda kuna sadar musu soyayyar ku wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqq baya ga cewa sun kafirce ma gaskiyar da ta zo muku yukhrijuna ar-rasula bayan sun kafirce din akwai wani laifi da suka yi sun kore annabi daga garin makka wa iyyakum kuma sun kore ku sun sa kun bar gari Allah yana tabbatar da waɗannan ba masoyan ku bane ta za ku ma rubuta takarda ku aika musu akan wai kuna neman wani taimako wurin su an tu'minu billahi rabbikum ba abin da yasa wato suka kore ku da manzo daga garin makka illa kawai saboda kun yi imani da Allah mahalicin ku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai dama kun fito daga makka saboda jihadi a hanya da ne wabtiga marbati da kuma neman yarda ta to bai kamata a ce an samu wato akwai irin wannan sadarwa tsakaninku da mutanen makka ba tusirruna ilaihim bil mawadda kuna aika musu soyayya a ɓoye wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ni kuna kowa sanin abin da kuka boye da ma wanda kuka bayyana Allah yake gaya musu na hi kowa sanin abin da kuka boye da wanda kuka bayyana sai Allah madaukake ya ce wa man yaf'alhu minkum wanda ya aikata wannan daga cikin ku faqad dalla sawa'a sabil to ya bace matsakiyar hanya amma ai yana gefen ta ko kaga bai daidai ba kenan sai idan aka ce sawa'u sabil ana nufin tsakiyar hanya in ka ba tsakiyar hanya kana gefe ai ba laifi ana dai tare da kai sai Allah madaukaki ya ci gaba da bayanin halayen kafirai ta ya za a yi musulmi ma ya rike shi a matsayin masoyi in yaskafukum yakunu lakum a'da in sun samu dama a kanku a yaƙi to fa za su zama makiya gare ku wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu su shimfiɗa hannuwansu da harsunansu da cutarwa idan kafiri ya samu dama akan musulmi bai rage masa inda harshe ne zakin bai rage masa inda hannu ne cutarwa bai rage masa da'iman tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau kuma haka za a ci gaba har tashin kiyama saboda Allah yana tabbatar da kiyayyar kafiri a cikin alkur'ani ga musulmi kafiri yana da tsananin kiyayya ga musulmi shi musulmi idan ya samu iko akan kafiri yana ragar masa amma kafirin ya samu iko bai ragar masa abinda zai gwada maka haka tsawon tarihi ku duba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun yahudawa garin makka ana samun kafirai har aka kawo zamanin yau a kasashen larabawa kana samun kafirai kana samun kahirai kasashen larabawa amma idan su suka samu dama to ko ba su kyale musulmi ko guda ga abin da ke faruwa a kasar da ake ce mata burma take ko wanda kana gani ta'adi iri-iri wanda suke wa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗa mana sai dai mu manta kafiri ba masoyin musulmi bane duk inda ya nuna maka masoyinka ne ba masoyinka bane Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan waddu la takfuruna kuma suna ma fatan ina ma kun kafirce Allah subhanahu wa ta'ala yace lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawm al-qiyamati yafsilu bainakum kuma zumuncin ma da kuke gani akwai tsakaninku da kafirai shi ma bai da tasiri da zumunci da haihuwa kana da kafiri kane ko ba ko baba kar ka ɗauka wannan dangantakar ma za ta amfani saboda a kiyama za a raba tsakanin mutane saboda ka in ma kana nuna soyayyar ka ga kafiri saboda dangantaka to ba ta da tasiri a kiyama kaga mutum yayi aikin banza wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah mai ganin abin da kuke aikatawa kad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladina ma'ahu ai abin koyi mai kyau ya tabbata gare ku dangane da tarihin annabi ibrahim da waɗanda suke tare da annabi ibrahim alaihi salam iz qalu li qaumihim lokacin da suka ce wa jama'arsu inna qura'u minkum mu mun barranta da ku annabi ibrahim alaihi salam ya barranta da mahaifinsa da ƴan uwansa kai garin ma ya barranta da shi mun barranta gare ku wa mimma ta'buduna min dunillah duk wani abin da kuke bauta wanda ba Allah ba كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء yace kuma wato gaba da kiyayya akwai bambanci tsakanin al'adawa da albagbawa akwai bambanci tsakanin su gaba da kiyayya kamar yadda ya zo cikin asahariyar watan na ibn ashur da yawa malamai ba su fassara ba su bambanta waɗannan amma akwai bambanci yana mujallar shi da shafin 146 falbagba'u shiddatul karahiyya asali idan aka ce kiyayya kiyayya wato kin jini ne mai tsanani a zuciyarka ko da ba dalili haka kullum zaka ji baka son wani wanda shi ake kira albagba'u wanda an haramta tsakanin musulmi da musulmi babu sababi haka dai zaka ji a ranka baka son mutum gairu masuba bi adwin wanda shi ake kira kiyayya amma gaba fa gaba ita ce al'adawa akwai sababi akwai dalilin da yasa baka son wancan kuma har ka ma nuna masa wani ko baka nuna mara amma a zuciyarka baka son shi shine abin da Allah ya faɗa guda biyu din nan ya kamata a samu a zuciyar musulmi na farko a samu kiyayya a zuciyar musulmi ga kafiri ko da babu sababi wanda shine albagba'u ka ji a ranka baka son kafiri wajibi ne a samu a zuciyar musulmi ka ji a ranka ba ka son kafiri sannan a samu adawa na bayyane adawa ta bayyane ita ce kiyayya da za ka fito da ita ta nuna shi ne adam ibrahim ya ce to da kiyayyar da gaba sun tabbata tsakanin mu da ku kenan abadan har abada kuma kun ga allah mutu kuke ce kad kanat lakum uswa abin koyi mai kyau ya tabbata gare ku game da annabi ibrahim alaihissalam wanda ya nuna cewar wajibi ne a samu haka a zuciyar kowane musulmi har tashin kiyama shi yasa Allah ya ce ya zama abin koyi hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi kadai don haka idan kana tare da kafiri dole a samu ɗayan biyun nan ko dai kiyayyar zuciya saboda kafiri ne wanda baka fitar da shi a fili ba ko kuma a samu adawa ta bayyane idan yana cikin waɗanda ya zama wajibi a bayyana musu adawa ɗin shine annabi ibrahim alaihi salam allah subhanahu wata'ala yace illa qawla ibrahim li abi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allah min shay wato abinda kawai ba a ce ku yi koyi da shame da annabi ibrahim ba shine addu'ar da yayi wa mahaifinsa alhali mahaifinsa kuma kafiri ne ko ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك نصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا الله كذا كسا كافرين سوزون فتنة غريم يا أكي كافرين يزون فتنة كمسلمي بأن يسلطهم عليهم الله يبام كافرين إيكو أكم مسلمي kamar yadda ke faruwa a kasan burma din kaga kafiran sun zama fitina ga musulmai wannan ita ce addu'a Allah karkasa kafirai su zama fitina kar ka zan ka sa mu mu zama fitina wato ga waɗanda suka kafirta ya zamanto rayuwarsu ta zama jarabawa gare mu wa gafir lana rabbana innaka antal azizul hakim sai Allah subhanahu wataala ya ce laqad kana lakum fihim uswatun hasana kaga ya maimaita tarihin annabi Ibrahim da waɗanda suke tare da shi akwai kyakkyawan abun koyi gare ku amma ba kowa bane liman kana yarju Allah wal yawmal akhir sai fa wanda ke fatan kyakkyawar haduwarsa da Allah subhanahu wataala sai wanda ke fatan ya samu sakamako da ake samu a kiyama wanda shine aljanna Allah subhanahu wataala ya ce wa man yatawalla fa inna Allah huwal ganiyul hamid musulmin da ya juya baya ga maganar da na faɗa din nan to ya kwanda sani shi Allah wadace yake baya bukatar komi naka Allah abin yabo ne ko baka yaba masa ba akwai masu yabon shi Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da bayani yace asalla an yaj'ala bainakum bainal ladina adaitum minhum mawadda akwai fata kaga har yanzu muka sake kawo kalma ta at-taraki shine asalla akwai tabbacin Allah zai saka soyayya tsakaninku da kafiran ba kaga nan ma an samu mu'jiza ta alqur'ani Allah ya gaya ma musulmai suna madina Allah ya ce musu nan gaba Allah zai saka soyayya tsakaninsu da mutanen makka allazina adaitu minhum mawadda za a samu soyayya tsakaninku da su saboda Allah ya sani makka za ta zama ta musulmai duk wanda ke cikin garin makka zai musulunta to musulmai za su ce ashe gaba za a samu soyayya tsakaninmu sai Allah madaukake ce wallahu qadirun Allah mai iko ne wallahu gafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai ne duk adawar da ta auku tsakaninku da mutanen banka duk ta'adin da suka yi muku da muguna Allah zai gafarta musu su ma kuma hakan ya faru sai ya zama to duk an musulunta to sai Allah subhanahu ta'ala ya sa ka'ida a nan la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku kyautata zama da kafiran da su yake ku ba walam yukhrijukum min diyarikum kafiran da su kore ku daga gidajen ku ba an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim Allah bai hana ku kyautata musu ba Allah bai hana ku yi adalci gare su ba inna Allah yuhibbul muqsitin inna ma yanhaqum Allah an alladhina qatalukum fid din wadanda Allah ke muku tsawatarwa akai sune kafiran da suka yake ku wa akhrajukum min diyarikum kafirin da suka fitar da ku daga gidajenku wa baharu ala ikhrajikum suka taimaka wajen fitar da ku an tawallahum waɗannan kafirai Allah ya hana ku jibince su wa man yatawallahum fa ulaika hum zalimun waɗanda ke jibintar su kuwa to waɗannan su ne azzalumai waɗannan ayoyi sai suka zama mizani na mu'amala tsakanin musulmi da kafiri sai ya zama abinda Hatib bin Abi Balta ya aikata rahama ce ga al'ummar manzon Allah in ban da waɗannan ayoyi wallahi da babu zaman lafiya tsakaninmu da kafirai har abada dalilin hafi bin abiban ta Allah ya saukar da su a ƙarshe sai Allah ya ce ga kafiran da za ku zauna lafiya da su ga kafiran da an haranta zaman lafiya da su kuma Allah ya faɗi abin da suke aikatawa da abubuwan da yake zama dalili wanda zai sa a yi adawan da su akwai riwayar da ta zo har yanzu riwaya ta uku kenan ta abu abdurrahman sulami wanda shi ne ya kawo hadisin al'adabin mufrad dinna ya ba da labarin hadisin sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali ya ce ba asani rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni da ni wa aba marsadin al-gadawi da kuma abu marsad al-galabi abu marsad al-galabi sunansa kannazu bin husayn shi ma yana cikin daɗaɗɗun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa zubair ibn al-awwam da kuma zubair bin al-awwam wannan ita ce riwaya ta uku wa kullu na farisun kowanne mu yana da doki annabi sallallahu alaihi wasallam yace in taliqu hatta ta'tu روضة خاف فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين النبي صلى الله عليه وسلم يجي فتهي دا كودا دكي دا أبو مرصد الغنوي da kuma Zubair bin al-Awwam ku je wuri kaza za ku tarar da wata mata tana dauke da wasiƙar Hatib ku karɓo wannan wasiƙa ku dawo mishi al-Imam an-Nawawi yace ko da dai an samu sabani ta wajen hadisai wani hadisin zaka ga an kira Zubair bin al-Awwam kawai a wani hadisin kuma an kawo abu marsadin algadawi sai ce duka haka ne labarin ya tabbata illa dai yanayin lokutan da abin na ali yake ba da labarin su ne suka zo daban-daban wani lokaci sai na ali sai ya kira sunan wannan bai kira wannan wannan ya zo cikin sharhu sahihi muslim wala munafata bal ba'asal arba mutane hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su karbo wannan wasiƙa daga ita wannan matan sayyidina ali bin abi talib az-zubair bin al-awwam al-miqdad bin amr al-kindi sai kuma abu marsad abu marsad da al-miqdad bin al-asad da az-zubair bin al-awwam da sayyidina ali bin abi talib duk sun halarci yakin badar shi ma hatib bin abi balta'a da ya rubuta takaddan ya halarci yakin badar kamar misali abu marsadin algadawi da shi da ɗansa duk sun halarci yakin badar yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a baya a wannan littafin hadisin 256 hadisin abu huraira wannan hadisin yake tabbatar da matsayin sayyidina umar wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa zaka ji an kawo labarin sayyidina umar yana da zafi yana daga ainihin kyautar da Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam kasancewa sayyidina Umar yana cikin makusantansa yana cikin mashawarta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yana cewa inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifa Allah bai taba aiko wani annabi ba kuma Allah bai taba ba mu wani mutum shugabancin jama'a ba illa wala bitana tanifa ce yana da mashawarta iri biyu duk wani dan adam da ya zama jagora to yana da mashawarta kashi biyu bitana ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar in yayi sa'a mashawartansa su zama suke umurtansa da abu mai kyau su hana shi abu mara kyau shi ne shugaban kaga abin da annabi ya faɗa annabin Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai turo amma ya hada shi da mashawarta waɗanda za su rika masa umarni annabin Allah ne amma kuma yana da mashawarta za su ce yi kaza bar kaza karka dauka ai saboda Allah ya turo annabi babu wanda zai ba shawara Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa shawirhum fil amri kai shawara da su ya kai manzo kai shawara da su kaga shawarar sa shawarar su ba ta da wani tasiri amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mata albarka don haka yasa yake cewa fa da azamta fa tawakkal ala Allah idan ka yunkura za ka aikata wani abu to ba shawararsu za ka duba ba me Allah ya zaɓa shi ne abinda za ka dogara da shi saboda haka hadisin ya inganta yana silsilata sahiha hadisi na 1558 wato duk wani shugaba yana da mashawarta kashi biyu in ya yi sa'a su zama na kwarai in ya yi rashin sa'a su zama na banza waɗanda za su kai shi ga halaka to annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaba masa sayyiduna abubakar da umar cikin makusan kansa cikin ikon Allah sai ya haɗa sauki da tsanani kaga ta nan za a fitar da gaskiya saboda in ka dubi tarihin musulunci gaba ɗaya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafin ya bar duniya musulunci ya mamaye larabawa manzon Allah yana rasuwa suka yi taridda sai na abubakar ya dawo da kimar musulunci a yanda take a zamanin manzon Allah sai Allah ya amshi ransa saboda ka sai na Umar ya taras da kasar larabawa gaba ɗaya ta yi daidai saboda ka sai ya ce bari a rai musulunci duniya waɗannan mutane guda uku a dalilinsu musulunci ya iso gare mu domin sai na umar shi ya fidda musulunci daga ƙasar larabawa ya kai sassan duniya wanda duk mutumin da yake karanta tarihi ya sani kuma in ka dubi tarihin annabawa kamar annabi musa alaihi salam tun asali mai zafi ne tun asali annabi musa alaihi salam yana da zafi don haka allah ya ba mu labarin sa da yawa kamar misali a suratul taha lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ma Annabi Musa na zabe ka da manzanci Annabi Musa alaihi salam ya yana da zabi yace waj'alli waziran min ahli ya Allah ka zaba min waziri shine wanda zai zama na kusa da ni mai bani shawara wanda zai bani shawara nan ya zama yana cikin ma iyali na ya zama dangi na gidan mu guda sai ya zabo sunan sa ma yace Haruna akhi ustud bihi azri me yake nufi ka karfafa al'amari na da annabi harun saboda annabi harun yana da sauki annabi musa yana da zafi ta haka za a fidda gaskiya cikin sauki wa ashrikhu fi amri kuma ka bashi tarayya cikin al'amarin manzanci kada ka bashi a matsayin na kusa da annabi ya zama shi ma annabin Allah ka bashi annabci da kuma manzanci saboda ka annabi haruna ya zama annabin Allah kuma manzon Allah ya ce kai nusabbi haka kasira wa naskuraka kasira innaka kunta bina basira mai Allah ya ce kad utita su'udaka ya Musa an baka duk abin da ka roka ya kai annabi Musa alaihi salam wanda ya zo a suratul a'raf aya ta 150 me ya faru da annabi Musa ya tafi kan dutsen tur kafin ya dawo bani Isra'ila sun koma bautan dan maraki ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح لألا يتي وأخذ برأس أخيه يجره إليه annabi Musa ya kama kan dan uwansa yana kisga yana girgiza shi me dalili saboda zafin annabi Musa alaihi salam amma Allah ne ya zaba mishi annabi Harun shi ya roƙa ya saboda ka ba inda zaka je an ce annabi Haruna ya ce ni ma sai na rama ko akwai kala saboda dama haka tsarin yake ba za ka taba samu inda sayyidina umar yayi wani abu sahabi ya ce kamar dama rama ba saboda an sani halinsa ya dace ne da kyautar da aka yi manzon Allah saboda ya daidaita al'amura na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu inda Allah subhanahu wataala yake faɗa ga annabi Musa akan abin da ya aikata la babu inda za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar masa yin umar akan wani abu da ya aikata matukar wannan abin bai saba makarantar musulunci ba zafinsa rahama ce ga al'ummar musulmi littafin min hajji sunna na ibnu taymiya yana mujallar da shafin gare saba'in da tara malamin ya ce wa hadhihi kissa wannan labarin na sayyidina ali bin abi talib wannan labarin da sayyidina ali ya bayar wannan hadisi da muka karanta mimma tafaqa ahlul ilmi ala sihhatiha duk malaman duniya sun yarda labarin nan gaskiya ne ga ma ayoyin alqur'ani da suka sauko a dalilin abin da ya auku ga Hatib bin Abi Balta Ibn Taymiyyah yace wa hiya mutawatiratun indahu wannan labarin hadisin mutawatir a wajen masana hadisi ma'rufan inda ulama'i tafsir duk malaman tafsiri sun san labarin Hatib bin Abi Balta'a wa ulama al-hadis wa ulama al-maghazi wa siyar wa tawarikh wa ulama al-fiqh wa ghayr haula Ibn Taymiyyah ya ce duk masana a tarihin musulunci ta sashin tarihi da tafsiri da ilimin hadisi duk wani malami ya san da wannan tarihi wa kana Ali sai mu koma baya me yasa sayyidina Ali ya bada labarin nan me yasa shine ibn taymiya yace wa kana ali radiyallahu anhu yuhaddithu bi hadha alhadith fi khilafati sayyidina ali lokacin da ya zama halifa lokacin da ya zama shugaban musulmi ba'da alfitna bayan fitina ta shiga tsakanin sahabbai wanda ta kai ga an samu sabani tsakanin sayyiduna ali da az-zubairu bin al-awwam an samu sabani tsakanin su a zamanin sayyidina ali yana shugabanci saboda haka mutane da suka ga az-zubairu bin al-awwam ya samu sabani sayyidina ali sai suna kokarin kasan idan aka samu tsanani tsakanin musulmi wani yana kai ga kafarta wani yin sai na ali sai ya ce ku tsaya in ba ku labari ya ba su labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi da shi da zubairu din nan da aka samu sabani tsakanin su ya aike su su tafi su karko wasiƙa wanda hatib bin abi balta ya rubuta wa mutanen makka suka je tare suka kawo wasiƙan nan ga manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yana cewa a bashi dama ya filla kan hafiz bin abi balta'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan me duk wanda ya halarci yakin badar Allah ya gafarta masa don kudan aljanna ne sai na ali sai faɗi haka me sai na ali karantar da na kusa da shi yana gaya musu zubairu bin al-awwam da kuka ga mun samu sabani wannan sabani ne tsakanin mutum da mutum wannan az-zubairu bin al-awwam din dan aljanna ne fa ya halarci yakin badar sai na ali yake gaya saboda amanar ilimi wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauka ya kawo wannan hadisin yake bada hujja ce kuma haka ne sahabbai ko da an samu sabani tsakanin su ba su kafirta juna saboda sun san meye matsayin kafirci sannan idan ma sabani ya kai ga wani ya kafirta wani wanda shine ibnu taymiya ya bada misali da hadisin jabir hadisin jabir bin abdullah jabir ya ce inna abdan li hatibin ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam shi hatib bin abi balta adin nan wanda ya rubuta takarda ya aika wa mutanen makka wato bayansa suna wahala yana yana wahala su kamar yana da hali na muguntar su ba su jin dadin sa ko kadan hadisin yana sahih bukhari da muslim wata rana sai wani bawa na hatib bin abi balta ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ji jabir yashku hatiban ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karin hatib bin abi balta ya rasulullahi ina da damuwa manzo Allah ya ce me damuwarka yace ya nabi Allah la yadkhulanna hatibun an-nar inji bawan bawan hatib yace wallahi ya rasulullah hatib din nan sai ya shiga wuta hatib bin abi balta sai manzo Allah yace kazabta la yadkhuluha ƙarya kake ba safai ake samun hadisi da manzo Allah ke faɗin kalmar nan kai tsaye ba ya ce ƙarya kake la ya zuku ha hafi ba zai shiga wuta ba sai ba da hujja ya ce innahu qad shahida badran wal hudaybiyya ya halarci yakin badar ya halarci alkawari da aka yi wa manzo a ƙarƙashin bishiya a hudaybiyya wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani ya tabbatar ya yarda da duk wanda yayi wannan mubaya'a ga manzon Allah kuma duk wanda ya yi wa manzo mu baya na hudaybiya yana cikin yan aljanna manzo Allah ya ce ƙarya kai nan take ya ƙarya ta shi wannan bawa kaga ya ƙara tabbatar da hazin yana cikin yan aljanna duk da wannan abin da ya zamanto yana da mugunta ga bayansa ba zai hana shi dai shiga aljanna ai Allah madaukaki ya ce i'malu ma shi to duk abin da za ku yi ma ku yi na riga na gafarta muku sai kun shiga aljanna sannan ga labarin labarin da ibn taymiya ya bayar wato shine na sahabbai guda biyu da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manyan sahabbansa ne mutanen madina akwai sa'ab bin ubada wanda yana daga cikin manyan sahabban manzo mazauna garin madina ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da damuwa wanda ɗayansu yana kafurta ɗaya a dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya shirya tsakaninsu kuma bai yarda da cewar akwai wani daga cikinsu wanda ya kafurta ba sa'ad bin ubada da kuma usaid bin al-habayr wanda dukkan su manyan sahabbai ne wannan yana kiran wancan munafiki sa'ad bin ubada wato usaid bin habayr wanda babban sahabi ne yake ce ma bin ubada innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin munafiki ne saboda kana kare munafikai yaya na zama munafiki suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya'ani iktasama al-fariqan ila an-nabi fa aslaha an-nabi bainahum manzo Allah ya sulhun ta tsakanin su ya sulhun ta tsakanin su kowannen su ya halarci yakin badar wannan kalma da shi Usaid bin Habir yake gaya ma Sa'ad bin Ubada kai munafiki ne bai sa ya zama kafiri ba saboda ya faɗi kalmar ne bisa la'akari da wata hujja da ta tabbata a gurinsa alhali kuma hujjar akwai kuskure a kanta saboda haka yake cewa don sayyiduna umar ya ce ma wato hafdu bin abiban da a munafiki ba haka kawai ya faɗa masa ba akwai abin da ya dogara da shi ya dogara da wani tawili ingantaccen tawili amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya warware masa mushkila ɗaya sai na umar bai zama munafiki ba saboda ya jefi wanda ba munafiki ba da kalmar munafinci to haka ma usaidu bin bin hudayr da ya jefi sa'ad bin ubada da kalmar munafinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya tsakanin su wato ya faɗa masa kalmar munafiki ne saboda la'akari da wata hujja da take gunsa duk da hujjar ba ta da ƙarfi amma tunda yana da tawili mai ma'ana to shi usaid bin habir bai zama kafirin ba haka nan sa'ad bin ubada shi ma bai zama munafikin ba shi ne ke cewa walam ya kada zalika fi imani wahidin minhum wala fi kaunihi min ahli janna kalmar da ta auku tsakanin su ba ta kawar da alkawarin Allah cewa duk yan aljanna ne don haka wannan hadisin yana da fa'idoji waɗanda malamai suke kirga mana na ɗaya yana nuna cewa kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab duk wani dan adam yana kuskure dukkan wani dan adam yana kuskure domin idan aka ce wanda ya halarci yakin badar yayi kuskure shine hasu bin abi balta'a ya rubuta takarda ya aika ma kafirai babban sahabi wanda Allah ya masa alƙawarin shiga aljanna wurare biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga badar ya kirga al-hudaybiyya yana da tabbacin dan aljanna ne amma gashi yayi kuskure a shin akwai wani mai daraja a duniya wanda za a samu ba zai kuskure ba kaga ya nuna cewar ana iya samun malami yana iya kokari na riko da gaskiya a samu yayi kuskure illa dai abinda annabi faɗa khairul khata'in at-tawwab mafi alkhairi daga cikin masu aikata kuskure shine a samu suna tuba da'iman ka rika duba ayyukanka ka rika neman gafaran Allah kar ka nace abin da ka aikata ba laifi ba ne to nan ne matsala amma ka yadda kana laifi kuma ka roki Allah ya nufe ka da bari komi darajar malami yana iya aikata laifi wannan hadisin yana da kyau kamar yadda zo cikin subulus salam sharhin bulugul maram yana mujallad na shafin 180 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 1515 wannan hadisin ya tabbatar mana manyan sahabbai an samu kuskure wurin su dan haka kowa za a iya samun kuskure tare da shi na biyu ba at-tarayyud fi ihdar fi ihdar hukm yana nuna cewar mutum ya guji garaje na hukunci kar kai gaggawan hukunci don dalili ya bayyana gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya gaya masa hatib bin abi balta'a ya rubuta wasiƙa ya aika mutanen makka ya ba ma wata mata tana kan raƙumi an gaya ma annabi har sunan wanda ya rubuta wasiƙa manzo Allah ya kira sayyidina ali da waɗannan sahabbai ya gaya musu sunansa da kuma inda za su samu ita wannan mata suka je suka kawo ta kaga anan in kai ne dalili ya tabbata ne cewar hatib munafiki ne amma garajen hukunci yana zama kuskure saboda haka lokacin da aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dakatar da sai na'umar ina umar yana cewa ba ni damar in filla kansa manzon Allah ya ce me ya faru hauti kaga sai da ya tambaya bayan ga dalili na zahiri duk da haka sai da ma Allah ya tambayi hauti yi mun bayani saboda sau da yawa zahiri zai zama sabanin baɗini kamar yadda ya faru ga hatib din wannan shine ake nufi da i'anatu da'if ala takhalluf idan mutum yana da rauni ka taimaka mar ya samu damar kuɓuta daga uzurinsa a maimakon ka yi garajen hukunci a kan shi ba ka ma saurare shi ba don haka idan ana neman addini da ya ginu akan adalci babu kamar musulunci na uku wato shine idan mutum babban mutum ne ya yi tuntube to yana da kyau a yi ƙoƙari a rufa masa asiri wanda ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqilu zawil hayati asharatuhum illa al-hudud manyan mutane ku kawar da kurakuransu in dai kuskuren bai kai ga haddi ba idan mutum mai daraja ne a cikin jama'a aka samu ya aikata abin kunya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi kokarin rufe mar asiri a maimakon ban kado asirinsa domin yana da tasiri ma al'umma akwai amfanin da al'umma suka ci a jikinsa ba daidai bane a kunya ta shiga duniya kamar bai taba samar da fa'ida ma al'umma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 638 ka duba na da autar na al-imam shaukani ya kawo hadisin al-imam shaukani yace hadisu aisha fihi dalilun ala annahu yushra'u qala arbab al-hayat in waqa'at minhum zalla nadiran idan aka san mutum mutum mai hamun kansa ne ba a san shi da wani aikin asha ba sai aka samu ya aita wani laifi to a rufe asirinsa sai dai idan aikin da yayi aiki ne wanda ke bukatar haddi kamar sata wanda dole sai an yanke hannun barawo kamar zina wanda sai an jefe shi wannan ba a rufe asirin masu wannan laifi yana cewa wal hay'atu suratu shay wa shakluhu wa halatuhu idan mutum ya zama yana da kima a cikin jama'a yana da sura mutane sun san shi to yana da kyau a zaman a yi ta kokarin rufe asirinsa akan haka ibn qayyim jawziya yayi sharhi mai tsawo a littafin bada'i'ul fawaid yana mujallad shafin 262 yana cewa annahum zawul aqdari bainan nashi min al-jahi wa sharafi wa su'da manyan mutane wanda duk ya samu wani mukami cikin al'umma to yana da kyau a yi kokarin rufe asirinsa a maimakon bankadowa fa inna allaha ta'ala khassahum bi naw'i takrimin tana yi wa kace ai munafiki ne la Allah ya keɓance su ya ba su daraja na duk wanda Allah ya daga shi ya ba shugabanci ya masa babban kyauta ya shiga inuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa tafdilin ala bani jinsihim a ciro mutum a cewa na shugaba ne ko ba a san ba a san shi da wani abu mara kyau ba fa man kana minhum masturan mashkuran bil khairi ibnu qayyim jawziya yace ina aka samu mutum babban mutum wanda ya shahara da alkhairi ba a san shi da abin banza ba hatta kababihi jawaduhu idan aka samu irin wannan mutumin ya aikata wani abin kunya a yi ƙoƙarin rufe wannan abin kunya saboda alkhairin da al'umma ta samu a jikinsa yana cewa don haka ɗin wato shi ke daɗa taimakonsa ya ci ƙarfin shaidan ta wajen faɗa da shi domin idan mutum ya zama to yana da daraja cikin jama'a ya aikata wani abin kuskure sai aka fallashe shi shaidan zai iya amfani da shi ya ƙara shiga halaka a maimakon ya yi nadama akan abin da ya aikata abu na hudu da hadisi yake karantar da mu shine ladabi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba duk zafin sai na umar bai dauki takobi ya filla kan abin nan ba illa sai da ya nemi izini ya rasulullah ka bani dama ashe suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam tabdirahum lahu na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin gamsar da sahabbansa ba da umarni ba da hujja sai na umar lokacin da ya ce ga dalilin da ya sa yake son ya filla kan wannan sahabi sai manzo Allah ya gamsar da shi da hujja ba da umarni ba kaga in wani ne zai ce kai mi shiru kana da ilimi ne ai na fi ka ilimi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya masa tambaya shin wannan sahabi ya halarci yakin badar ko bai halarta ba sai da Umar ya ce ya halarta sai ce to ga abin da Allah ya faɗa kaga da hujja annabi yake gamsar da sayyidina Umar saboda ya zama abin misali gare shi idan shi ma ya zama shugaba wanda na ƙarshe wato shine hujjar ahlus sunna akan cewa kafirci iri biyu ne munafinci iri biyu ne akwai babban munafinci akwai karami abinda hafiz bin abi balta ya aikata babu shakka munafinci ne amma karami ne saboda haka ma'asiya ne wato sako ne na Allah tabaraka wa ta'ala tabbas ya aikata aiki irin na munafika wanda shine sai na umar ya kaddara da babban munafinci don babban munafinci shi yake kafirta mutum ya fitta shi daga musulunci amma karamin munafinci mu'amala ce wanda tana aukuwa tsakanin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa ne to mu ƙara babi har yanzu ko mu tsaya haka babi na 205 shine babu man qala li akhihi ya kafir shi kuma wannan babin wanda ya ce ma dan uwansa musulmi ya kai kafiri me ya bambanta wannan babin da wancan wancan ya ce kai ya kira dan uwa musulmi kafiri da tawili saboda haka bai zama kafirin ba amma nan fa ya ce ma wani mutum kai kafiri babu tawili ba tare da yana da wata hujja da ya dogara da ita ba ya kira wani kafiri kawai to shi wannan ba a misalinsa da wancan hukunci da ya da aka gabata حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك بن أنس الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل قال لأخيه كافر دم متمن ده يقول مدام واسا مسلمي كافر فقد باء بها أحدهما تودين سجد يتهد وانا كلمة كافر شيء shi ma wannan isnadi yana da ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2891 hadisin yana sahihu bukhari kitabul adab babu man kaffara akahu bi ghairi ta'wilin yanda al-imam bukhari ya kawo shi a wancan littafin sahihu bukhari babu man kaffara akahu bi ghairi ta'wilin kaga yayi babu biyu wanda ya ce ma wani musulmi kafiri amma ya dogara da wata hujja na tawili ingantacciya nan kuma fa ya kira ɗan uwansa musulmi kafiri bai dogara da wata hujja na tawili ingantacciya ba fa huwa kama qala shi na imamu bukhari yace to shi din ya tabbata kamar yanda ya kira ɗan uwansa musulmi kafiri ya zama kafiri shi Allah ka tsare mu an abdullah bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma akwai hadisin abu huraira shi ma yana sahihu bukhari shi ma yazo da wannan lafazi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir idan mutum ya kira dan uwansa yace ya kai kafiri faqad ba'a bihi ahaduhuma sai daga cikin su ya tafi da wannan kalma hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu bayani hali imani man qala li akhihi al-muslim ya kafir saboda haka ana la'akari da tawili shine bambanci tsakanin wancan hadisin da wannan shin akwai fahimtar da ka dogara da ita kafin ka kira wani kafiri fahimtar kuma ingantacciya daga alkur'ani da hadisin manzon Allah ko kuma in kai tsaye ka ɗauko fahimtar daga alkur'ani shin kalmar ta dace da yadda larabawa ke fahimta wanda shi ake kira tawili mai inganci amma haka kulo mutum ba shi da hujjar ayar alkur'ani ko na hadisin manzon Allah ba shi da ta yiwu ma bai gama sanin larabci ba kawai sai ma kamar kafirci kaga wannan ba shi da matawili to yana da hadarin gaske Allah ka tare mu nan cikin majmu'u fatawa mujalladar ku shafin 282 ibn taymiya ya magana kan waɗannan kalmomi ba kafirci kawai ba da munafinci da shirka duk suna matsayi guda ne idan kana muslimu muta'awwilan fil qitali aw at takfir lam yakfur bizalika hatta musulmi in zai yaki dan uwansa musulmi ya dogara da wata fahimta idan akwai fahimtar da ya dogara da ita in ma daga alqur'ani ko daga sunnar manzon Allah to baya zama kafiri amma kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi ya yaki musulmi kafirci ne to amma inda za ka yaƙi uwa musulmi saboda wata fahimta da ka dogara da ita idan fahimtar tana da inganci mutum bai kafirta saboda haka yasa sahabban manzon Allah sun yaƙi juna amma ko ba a ce musu kafirai saboda yaƙin da suka yi ma juna sun yi shi ne ala ta'awil akan wata fahimta da suka dogara da ita kuma daga baya waɗanda suka gane fahimtar su kuskure ne sun yi ta nadama suna neman gafaran Allah ya ba da misali da hadisin nan muka karanta maganar sayyidina Umar bin Khattab ya ba da misali da maganar Usayd bin Al-Habir da ke ce ma Sa'ad bin Ubada innaka munafiq amma duk da haka babu ɗayan su da ya zama ya kafirta Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallal na 12 shafin 303 wal hasil anna man akfara al-muslim saboda haka Ibn Hajar ya ce a takaice idan musulmi ya kafirta musulmi nufira sai a dubi ne hujjarsa fa in kana bi gairi ta'wilin idan ba shi da wata fahimtar da ya dogara da ita mai inganci istahaqqa dhamma tufa ya cancanta a kushe masa wannan kalma tana dawo shi wa rubama kana huwa al-kafir inji ibnu hajar dan tana yiwa ya zama shine kafiri tunda ba shi da hujja kamar kamar wasa mutum ya kira wani kafiri dan akwai wanda ko bacin rai ne ya shiga ko faɗa ya shiga tsakanin su musulmi za ka yi kai wannan kafiri wanda musan asalin ku arna ne ka to kaga ka jefi mutum da kalmar kafirci saboda bacin rai ba don kana dogara da wata hujja ba ibnu hajar ya ce wa in kana bi ta'wili idan ko akwai fahimtar da ka dogara da ita sai ka kira wani musulmi kafiri to anan ma za a sake dubawa yace nubaira shin fahimtar da ka dogara da ita din wace iri ce in kana gairu sa'igin idan fahimtar bata dace da ayar alkur'ani ba bata dace da hadisin manzon Allah ba istahaqqa zamma aiban shi ma kalma tana iya dawowa kansa tana iya dawowa kansa amma idan ba da gangan yayi ba ibnu hajar yace wala yashudu ila al-kufri yana laifi mai yawa amma dai bai kai ga kalmar ta dawo ya zama kafirin ba bal yubayyan lahu wajhu faqih ya kamata sai a nuna masa inda ya kuskure wa yusjaru bima yaliku bihi a tawatar masa wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke faɗa game da wato hukuncin mutumin da ke kafirta wani musulmi mu kara hadisi guda haddana sa'id ibn dawud ibn abi zambari zambari wannan yana cikin almajiran al-imamu malik sa'id bin sa'id bin dawud ibn abi zambari zambari sahibul malik albatirin alimahu malik yana cewa haddasana malik malik ya karantar da mu Allah ya musu rahama anna nafi'an haddasahu shi ma alimahu malik nafi'u ya karantar da shi ina abdullahi wato almajirin abdullahi bin umar anna abdullahi bin umar akhbarahu abdullahi bin umar ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah ya ce idan qala lil akhari kafiru idan mutum ya ce ma wani kafiri faqad kafara ahaduhuma dai daga cikin su ya kafirta in kana ladhi qala lahu kafiran faqad sadaka in wanda aka ce ma kafirin ne to wanda ya faɗi kafirin yayi gaskiya wa in lam yakun kama qala lahu idan wanda aka ce wa kafirin bai zama kafiri ba faqad ba allazi qala lahu bil kufri kalmar kafircin ta dawo ga wanda ya furta kalma Allah ka tsare sharhin hadisin yana cikin at-tamhid na Ibn Abdul Barr hadisi na 1844 al-ma'na fihi inda ahli al-fiqh wal asr ahli sunnah wal jamaa Ibn Abdul Barr yace annahyu an yukaffira al-muslimu akhahu al-muslim bi dhanbi ba daidai bane musulmi ya kafirta dan uwansa musulmi saboda ya aikata wani laifi au bi ta'wilin ko da ma wata fahimta ne la yukhrijuhu min al-islam inda al-jahil ko da dogaro da wata fahimta ne bai dace ka yi garaje a kai ba idan ma akwai wata fahimta a kai to baka kafurta ba ibn abdul barri ya ce wannan ya abin da malaman sunna suke faɗa fa warada an-nahyu an takfir al-muslim don haka yasa aka samu hani game da kafurta musulmi ba daidai bane a samu kalmar ta fito daga bakin ka in ko ta fito to a samu akwai hujja hujjar nan wanda take inganci hujja wacce take da inganci Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصب علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب